أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan rana mai albarka ranar lahadi rana wadda ta yi daidai da ɗai ga watan rabi'in al'awwal hijirar babban jakada annabin tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ya daidai da 24 ga watan 8 miladi aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci na markazul imamil bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية دنشي قبادة كراتل للتافم بلوغ المرام من أدلة الأحكام نوى اللفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الله تعالى يجيك أنشد رحمه wannan kuma shine darasinmu na bakwai a cikin jeren giyan darussan wannan karatu na wannan littafi mai albarka kafin muke fara karatu akwai ababe da yawa da suka faru sati biyu da suka gabata wanda Allah ta'ala bai ba mu ikon tattaunawa akan matsalolin ba saboda uzuri na ruwa da kuma wasu ashghal da suka bijiro muna fatan Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu ta Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya ƙasar Palestine Allah ta'ala ya ka musu ɗauki ya ka musu taimako ya agaje su da agazonsa 'yan mamaya Isra'ilawa Allah ta'ala ya iya musu ya iya falastinawa da 'yan mamaya Allah ya taimake musulunci ya karfafi addinin musulunci babu shakka mutanen falastin suna cikin damuwa kuma mu musulmai babu abin da ya kamace mu illa mu tanye su da addu'o'i mu yi fatan Allah ya karfafe su ya ba su haƙuri kuma wayancan isra'ilawan Allah ya wargaza su wannan shine abin da ya kamata kowane musulmi yayi kokari ya sauki na nauyi Allah ta'ala ya taimaka a kuma gashi muna fatan Allah ta'ala ya sabkan muna da damana mai albarka wannan yanayi da ake ciki Allah ya kawo muna dauki ya kawo muna mafita mun tsaya hadisi na 47 hadisin Jabir dan Abdullahi ina gani akan shi zamu tashi ko Na'am, ga wasu nuskoki hadisi na arba'in da hudu, ga nuskar da ba ta lisa hawa fi riwayatin a matsayin hadisi, ko wa'anhu, domin nuskokin suna da bambanci, akwai nuskar da wa'anhu hadisi ne, wa fi riwayatin hadisi ne. Wata nuska ko wa'anhu duka yana cikin wancan hadisin na farko. Allahu ta'ala a'lam. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر an karɓo daga jabir ɗan abdullahi allah ta'ala ya ƙara yarda gare shi a cikin siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam domin na daga cikin hadisan da malamai suka lisawa a matsayin umda gimshiki wurin lisawa hajjin annabi hadisan jabir ɗan abdullahi isa imamul albani ya rubuta littafi hajjin annabi kamar kana ganinsa hajjin annabi a ƙarƙashin hadisin jabir ɗan abdullahi domin kusan za ka ga shi ne ya kawo bayanin hajjin annabi da tafsilin shi ya fayyace annabi anan ya tsaya yayi kaza annabi yayi kaza yayi kaza to a cikin siffar hajjin annabi annabi ya ce ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abun da Allah ya fara da shi wannan a lafazi na al'imamun nasa'i ya zo da lafazi na umarni ibda'u ku fara amma a lafazin hadithin al'imam muslim ya zo da lafazi ne na labari bada'u bima bada Allahu bihi kenan wa inda muslimin bada'u bima bada Allahu bihi sun fara da abun da Allah ya fara da shi shine inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima lalle safa da marwa suna daga cikin sha'ira daga cikin sha'ira na addinin musulunci to kenan Allah ya fara da as-safa ne sannan marwa shine annabi yace ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi kenan ku fara da safa sannan marwa idan za a fara sa'ayi ana fara zuwa safa ne sannan aji marwa to kaga wannan hadisi sai Imam al-Hafiz yazo da shi a cikin a cikin cikin kitabut tahara mai tambaya yana iya tambaya cewa menene hikimar zawwa da wannan hadisi a cikin kitabut tahara babu shakka akwai hikima malamai suka ce abinda an hikima shine farawa da dama a cikin komai kana yu'jibuhu tayammunu fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa quhurihi wa fi sha'nihi kulli annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana farawa da dama a wurin takalmisa takalminsa da shatakkansa da alwalarsa da al'amarinsa gaba daya to da haka ana son mutum idan zai fara al'amari ya fara da dama to sai annabi ya ce a fara da abun da Allah ya fara da shi shine safa sannan a fara da marwa a wannan hadisin na farawa da al'amari dama yana karantar da mu al'amurra da yawa daga cikin al'amuran da yake karantar da mu ladabi na addinin musulunci addinin musulunci ya karantar da a fara cin abinci da dama idan za ka ci ka ci da dama kada ka ci da hannun hagu za ka ga wasu daga cikin mutane ba sa da wani abubancin cin abinci da hauni wanda wannan ɗabi'a ce ta turawa har ta shigo a cikin musulmanmu musulmi za ka ga yana cin abinci da hannun hauni bai asafa bai sai da ci da hannu ba hauni ba kamar yanzu misali wanda zai zo yana shan biredi da shayi ɗabi'a ce ta turawa ci da hannu biyu saboda shi bature bai da lokaci wanda zai tsayawa ya samu natsuwa ta cin abinci isan za ka ga bature ya kama ti ko kohin abin shan shi da hannun dama biredin shi da hannun hauni ya gutsura da hannun hauni ya sha da hannun dama to kaga musulmi ya kuma ci da hannun hauni ba tare da ya sani ba babu shakka wannan kuma aibi ne illa ce ga musulmi na kirki yana cin abinci da hannun hagu babu kyau gaskiya ya kamata mu yi kokari mu kiyaye kuma mu yi kokari mu nisanci ɗabi'a ta turawa Allah ta'ala ya dace da mu وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف an karɓo daga jabir ɗan abdullah ya ce annabin tsira sallallahu wasallam ya kasance idan ya yi alwala a daral ma'a yana zagayo da ruwa ala mirfaƙai akan gwiwa hannunsa mirfaƙinsa in ya ƙare sai ya juyar da ruwa haka domin ƙoƙarin ya zama waɗannan mirafiƙan ba a bar musu wata lam'a ba to kaga wannan hadithin yana karantar da mu fa'idodi da yawa fa'ida ta farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana son farawa da dama a cikin al'amuran shi kuma gabatar da dama akan hagu sai a wuraren ƙazanta to ana ana gabatar da hagu ne akan dama idan aka zo wurin ƙazanta wurin wanke bayan gari ko bawali to a nan hagu ake gabatarwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya yi ko wurin shiga makewayi da aka masallaci ake shiga da ƙahon dama makewayi da hagu ake shiga وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ga alwallarsa ba akhrajahu ahmadu wa abu dawuda wa ibn majah bi isnadin da'if amma da isnadi mai rauni وللترمذي عن سعيد بن زيد شي كما ترمذي يا فتر ده حديث ne daga سعيد بن زيد ba daga Abu Huraira ba وابي سعيد نحوه قال احمد لا يثبت فيه شيء الامام احمد امام اهل السنه da ya hado hadisan farawa da bismillahi sai ce babu abin da ya inganta a cikin hadisan hadisan farawa da bismillahi idan ka haɗa su gaba ɗaya gayar abin da za ka cimma shi ne kaga hasan ne shi kuma walhassanul ma'arufu turkan wagadat rijalu hula kan sahihin shtaharat shi alhassan ba kamar sahihi yake ba tare da malaman hadisi sun raba hadisai gida uku sun raba hadisi zuwa ga sahihi da da'ifi da hasan to shi alhassanu a min ƙabilin da'if kana iya cewa haka nan مسمى الحسن لغيره الحسن لغيره من قبيل الضعيف تندى ضعيف إذا تعددت طرقه وقويت وعضدت وتهنيا تكرفف وتهنيا تولى سيزم الحسن لغيره أما شيء الحسن لذاته شيء الحديث الذي يرويه عدل ضابط عن مثله خف ضبطه يسيرا إلى منتهاه min ghairi shududin wala illatin khafiyatin qadiha wannan shi ake cewa al-hasanu li dhatihi kusan al-hasanu li dhatihi shine idan yayi ta'addudi yake bada as-sahihu li ghairihi wanda shi ma wannan wata lecture ce muhadara ce mai zaman kanta mun yi ta bayanin ta a cikin karatuttukan mu to al-imamu ahmad Allah ya yarda da shi ya kara masa yarda ya ji ganshi da rahama yace hadisan da suka zo akan cewa a alwala ba ta cika in dai ba a fara da bismillah ba yace duka da'ifai ne ba sa inganta kuma da duka hadisan da zaka tattaro wanda zaka ji an ce kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa aqta'u fa huwa abtaru fa huwa ajzamu fa huwa ajza'u da sauran riwayoyin hadisan zaka iske duka hadisan akwai maqal a cikin su akwai abin cewa wurin malaman hadisi a cikin hadisan duk al'amari mai muhimmancin da ba a fara da bismillah ba to baya da albarka malamai sun tattauna akan wannan hadisin daga ƙarshen dai abin da zaka iske fihi da'af akwai rauni a cikin hadisan shine imamu ahmad ya ce la yathbutu fihi shay'un babu abin da yake inganta a ciki sai dai wani abu wanda zaka iske na ƙarfafa wata hanya zuwa wata hanya in ka ɗauko wannan isnadi ka haɗa shi da wancan isnadi sai ka ga kamar wancan hadithin yana ƙarfafa wancan kenan dai alhasil min alhadithi shine ka iske su hasanun ne kuma hasanun li ghairihi wannan hadisi yana karantar da mu farawa da bismillahi wurin alwala kuma wani wani bismillahi baya tsayuwa makamaha kamar yanzu idan za ka farawa alwala ka ce alhamdulillahi ko allahu akbar bayi sai dai dole bismillahin saboda abin da ya zo a kan nassin hadisi kuma zahirin hadisi alimamul bassam ya ce ya zo ne don kore ingancin alwala ga wanda bai ambaye bismillah ba shi ne zahirin hadisi kuma shi ne abin da alimamul bassam ya tafi a kan shi amma abin da yake a nan shine nan kore kamala ce ta alwalal kamar irin hadisan da suka zo la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi nan kore kamalul imani ne la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku baya cika la salata bi hadrati at'am kore kamala sallah ne domin baya nuna cewa idan kai ci abinci idan kai sallah baka ci abinci misallar ka ba ta yi ba a ba yana nuhin hakan ba ba haka hadisi yake ne a ana kore kamalan natsuwar sallar ne domin lokacin da mutum yake jin yunwa aka ka abinci ya ci abinci sai ce a sai mun yi sallah to zaka ga ba a samun natsuwa sallah za a yi ta bishi bishi babu natsuwa wurin sallah wa an talhata ibn musarrif an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق an karɓo daga falha ɗan musarrif Allah ya ƙara masa yarda daga babansa daga kakansa ya ce na ga annabin tsira sallallahu alaihi wasallama yana rabewa tsakanin kurkura baki da shaƙa mahanci a cikin alwalarsa yana rabe su ya kurkura baki daga baya shaƙa mahanci wannan hadisi ne da'ifi domin isnadin shi a cikin abu dawuda isnadi ne da'if amma hadisi yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana rabe tsakanin kurkurar bakin shi da shaƙa mahancinsa kenan fa ya akhudhu ma'an lil madmadati thumma ya akhudhu ma'an jadidan lil istinshaq yana ɗaukar ruwa na kurkurar baki daban sannan ya ɗau ruwa na shaƙa mahanci daban yace wayan turu min al-kaffi haka ne wa an ali radiyallahu anhu fi sifati al-wudu'i an karbo daga ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda ali da abi talib yace a siffar alwalar annabi thumma tamadmada sai annabi tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kurkura baki wastanthara ya shaka ya hayace talatan so uku kaga ne sai aka shahe wastanshaqa domin sai ai istinshaqi ne ake istinsar sai an shaka mahanci sannan ai hayace amma nan sai yace sai ya hayace bai kawo ya shaka ba dan mi dan a nuna ma cewa akwai almahdhufat a cikin yaren larabci wa hazfu ma yu'lamu jaizun duk abunda aka sani a shahe shi ja'iz ne a lugar larabci to wannan kuma yana da buƙatar zurhin sani a cikin yaren larabci da haka wanda bai yarda da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka iske shi ya cikin alqur'ani akwai matsala domin mahzufat za su rikitar da shi akwai mahzufat ababen da an shahe su wanda malamai za su zo su yi bayani ƙarƙashin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake fahimtar su yanzu kamar misali Allah ya ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabana kala min Allah wallahu azizun hakim barawo da barauniya idan suka yi sata a kace hannunsu to a ina za a kace shi dai hannu duka hannun shine hannu idan muka ce daga muna hannu sai kai haka ka daga yatsa sai mu ce baka sa hannu ba amma daga hannunka sai ka daga sama duka gaba ɗaya wuce ka sa hannu to Allah ya ce in barawo yayi sata ko barauniya suka yi sata a kace hannunsu to daidai ina za a kace wannan hadisi ya bayyana inda za a kace kaga wanda bai san al-mahzufat ba al-qur'ani yazo da ababen da shahe suke annabi yayi bayanin su shine wallitu bayyana lin-nasi in kenan ma nuzila ilaihim dan kai wa mutane bayanin abin da aka sabkan musu to anan sai sunna ta bayyana daidai ina za a kace kuma menene idan mutum ya sata za a kace mai hannun shi in ka saci bik za a saci za a kace hannu ko in ka in ka saci allura za a kace hannu ai barawon bik barawo ne barawon allura barawo ne barawon dala barawo ne ko barawo bane eh barawon buta barawo ne na mota ma barawo ne to kaga anan sunna za ta bayyana menene idan ka sata za a yanke ma hannu sanadiyar shi to amma wanda bai karanci hadisi ba bai imani da hadisi ba yana cikin dimuwa haka aiki da sunna wajibi ne ba su rabuwa ba su rabuwa baka iya raba su wanda ya zo da ƙoƙarin raba su ya samu matsala a sati wancan da ya gabata mun bayyana ƙarairayin da suke yi a cikin sunna kamar za ka zauna ka yi awa guda kana shirara ƙarya ba ma ƙarya ce ke ba ke da mamaki ba kamar mutumin da ya girma kana ganin ya san ciwon kanshi amma bai san ciwon kanshi ba shi ya zauna ya yi nashi hadisi amma bai yarda akwai hadisin annabi ba kuma duk yahi mutum ya yi ƙarya ga abun da larabcin abun ga yadda yake nufi ko da ke ba ƙarya ba ce a mutlak abun za ka wasu rahi da jahilci ga larabcin kafin ka iya ce mutum yana da ƙarya ya kamata ka san cewa shi ya ma san abun lokacin da ya karanta wani hadisi sai ka fahimci wannan hadisi bai ma san shi ba to akwai matsala kenan to shine yace wastanshaqa min kaffin wahidin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi istinsha ya shaka mahanci da tafin hannu guda ya'khudhu alladhi ya'khudhu minhu alma hannun da yake doko ruwa gare shi wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i wa an Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu fi sifati al-wudu'i shi kuma Abdullah ibn Zaid a sifa alawla annabi yace summa adkhala yadahu ya shigar da hannunsa fa madmada ya kurkure wastanshaqa ya shaqi min kaffin wahidin daga tafin hannu guda ya fa'alu zalika salasan yana yin haka so uku so uku annabi yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan hadisi yana karantar da mu cika alwala mutum ya yi ƙoƙari ya cika alwalar shi kada ya zo yana alwala babu kamala babu tsayawa a samu natsuwa a cikin alwalar wannan abin da yake karantar da mu akwai siffa kowane hadisi idan ya zo za ka iske akwai wata siffa ta ƙari bisa kan siffar alwalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin hadisin ali bin abi talib da hadisin ɗalhata ibn musarrifin da hadisin abdullahi ibn zaid duka duk wanda ka haɗa hadisan za ka ga cewa akwai ƙari akan wancan hadisin da haka idan kana son ka iya alwala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai buƙatar ka haɗo hadisan gaba ɗaya ka haɗa hadisin abdullahi ibn musarrifin hadisin abdullahi ibn zaid hadisin ali ibn abi talibin da hadisin Mughira bin Shu'ba da Jabir bin Abdullah da sauran hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa an Anas radiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan wa fi qadamihi mithlu ad-dhukri lam yusibuhu al-ma'u fa qala irji' fa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i. An karbo daga Anas dan Malik mun yi ta'arifin Anas a karatukan da suka gabata. Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wani mutun ra'an nabiyyu rajulan Annabi ya ga wani mutun wa fi qadamihi aduddugensa akwai mithlu dhufri irin kwatamkacin akaiwa adh-dhufri ita ce akaiwa lam yusibuhu al-ma'u ruwa ba su sami wurin ba shi ake cewa lum'a kamar ya bar lum'a wani bangare bai samu ruwa ba kwatamkacin azufri akaiwa bai samu ruwa ba faƙala sai annabi ya ce irji koma fa ahsin wudu aka ka kyautata alwalaka wannan kuma hadisi yana karantar da mu a tsaya a cika alwallan kada mutum yana alwala musamman a ɗayi a lokacin sanyi in mutum bai mai da himma ba sai ya kai inda alwalar shi bata cika ba bai sani ba ya bar wani bangare bai samu ruwa ba a to kaga wannan hadisi al-Imam al-Fauzan yake cewa yana nuna cewa mutun yayi kokari ya tsaya ya cika alwalarsa shine abin da yafi cancanta domin shine abin da annabi ya karantar da wannan sahabin da annabi ya ganshi ku diba ku ga daidai da aka yi hawa bai samu ruwa ba amma annabi ya ce mai koma ka kyautata alwalarka to ya alwalanmu take a yau alwala ce ga ta nan ga kamarta saboda dalilai guda biyu dalili na farko an yi alwalar babu ilimi dalili na biyu ana cikin uzuri domin yanzu da sallanmu da alwalanmu duka cikin uzuri ne ake yinta ba salatul awwabi na ake ba a ba salatul awwabina ake ba sallan masu koma ga Allah ba ita ake ba a yanzu yanzu salatul tujjari ake sallan yan kasuwa irin sallar buzaye cikin minti biyu an ƙara sallah fishi fishi an ƙare kaga mutum ya ya tsaya cikin sallah ya natsu cikin sallar shi to sai ko yana da bukata zuwa ga Allah ta'ala in akwai bukata to anan za a yi ruku'i Allahu akbar ruku'i na tsatse sajada na tsatsa saboda yanzu bukata ake yi son yake in ya ƙara sallah cikin sajadar a koma a koma ga Allah ta'ala nan ne za a noce kai cikin sajada a anniya baza capacity roƙon Allah ta'ala amma baza capacity na sallah na tsatsa ruku'i na tsatse sajada na ba nan ne capacity mu yake ba in kana son kaga capacity murin tuwahi bai yarda ya sake tattar riga ba amma ya yarda yake tattar sallah bai yarda ya sake tattun tufafi ba ko takalmi tsofi amma ya yarda ya yi sallah tsohuwa wadda ko shi aka ce ya yi mata not ya sa mata maki wala ba ta huce biyu cikin ɗari ba wani da zai sallami sallah ka ce kai wannan sallah yi mata maki ya ce to gaskiya wannan zan ba ta dipursan goma cikin ɗari sallah to kaga wannan ba salatul awwabi ne ake ba kuma ita ce farkon abin da in ta gyaru mutum ya tsira in ta lalace komi ya lalace kuma ita ce abin da ke bambanta tsakanin musulmi da kafiri sallah kuma sallar ta idan ta gyaru tana hani daga alfasha da zina da lalaci da komai da komai domin Allah ta'ala ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hani daga alfasha da kuma mummunan abu idan ka ga mutum yana sallah sallah shi bata hana shi ƙarya ba yana sallah sallah bata hana zina ba to muna sallah dai ne an dai gode Allah ruku'i yana yin shi ne yadda ya ga ana yi bai iya ruku'in ba bai iya sajada ba sallan ma bai iya ba wani zai cewa ah to yanzu duk duke-duken da yake yi a ce bai iya sallah yin ƙwarai baka iya sallah ba in annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga khallad ibn rafi'in sahabin shi Khallad ibn Rafi wanda hadisin shi yafi shahara da hadithu musi'i sala hadisin maimuna na sallah annabi ya ganshi yana sallah yayi ruku'i yayi sajada irin sallar koton kurciya Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar assalamu alaikum assalam yazo yamma annabi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah irji' fa salli fa innaka lam tusalli annabi ya ce mai koma ka yi sallah don kai ba ka yi sallah ku ji ba ku ga sahabin annabi ne annabi ya ce masa koma ka yi sallah sallah ka ba ta yi ba wata ran annabi ya ga wani ya yi sallah ya yi ruku'i gashi na ga kamar shi ya ce da ka haɗu da ni kana irin wanga ruku'i da baka samu aljanna ba da ba za ka samu rabota ba ita kuma samun rabota shine samu aljanna to ya sallah mu take a yau illa man rahima rabbi musamman in kana son ka zo ka ga sallah ta ban mamaki ka zo ka ga sallar mace ta aza tukunyin miya ko kuma an fara soye-soye ka zo ka ga sallar mace a wannan lokaci ko kuma ka zo ka ga sallar mai shago lokacin sallar magariba lokacin mata sun fara kewaye ana ana sayan kayan miya to ka zo ka ga sallar shi ko ka zo ka ga sallar ɗan canji ranar lahadi ka zo ka ga sallar shi ana ba da canji naira sefa kawo kaza kawo kaza ranar lahadi ka zo ka ga sallar shi a ranar can da limam zai ja irin sallar annabi to da sai ya ga tsuki da zai ga tsuki sai kaga limamin ga ya ɓata mana lokaci to ya kamata mutum ya sani abinda bai samu ba dama Allah bai kaddarce ya same shi ba abin da ya kuskurance ka dama ba zai same ka ba abin da ya same ka dama ba zai kuranka ba to kaga wannan kuma yana da alaka da ya kamata malamai su tahi su karantar da al'umma babin kaddara babin kaddara yau imanin mutanenmu da kaddara dan kadan ne Allah ya dacar da mu to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar al-imam al-fawzan salih al-fawzan ya tsaya yana sharhin wannan hadisi yace abinda hadisin yake karantar da mu samun uma'anina natsuwa a wurin alwala kafin a tayi sallah alwallaka ta zama natsatsa alwala a wanke hannu lahiyayye a kurkure baki a shaƙa mahanci a wanke huska natsuwa wannan shine abinda hadisin ke karantar da mu kuma na daga cikin fa'idodin wannan hadisi wajabcin game gaɓoɓin alwala gaba ɗaya idan mutum ya bar wani gaba ko wani bangare na alwalasa alwalashi ba ta yi ba domin da ta yi da annabi ya ce ma wancan sahabi zai kai sallah amma ka saki amma sai annabi ya ce irji fa ahsin wudu'aka wannan hadisi yana karantar da mu halaccin kyautata alwala da cikata domin wannan nasi na hadisin wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawaddau bil muddi an karɓo daga anas ɗan malik lai ƙara masa yarda ce annabin tsira ya kasance na alwala da mudu guda wa yaghtasilu bis-sa'i annabi yana wanka da sa'i guda ila khamsati amdadin zuwa mudu biyar wannan hadisi kamar yana sharhin sashen shi ne kamar yana ce mana shi sa'i mudu hudu ne to annabi wataran yana karawa har ya kai mudu biyar ina abinda hadisi yake karantar da mu annabi yana alwala da mudu guda an san mudu wanda ake hidda kono da shi to ɗa gudan shi annabi yake alwala da shi bai kai buta wattan da muke alwala da ita ba wagga buta ga ta lamba biyu bai kai ta ba kamar ka ce buta ta lamba ɗaya iyaka nan mudu guda to shi ne abin da annabi ke alwala da shi mudu ɗaya idan ya tashi wanka mudu irin shi ɗaya biyu uku hudu wata ran biyar da shi annabi yake wanka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kuma abin da yake karantar da mu kada mu dinga zama muna masu almabazzaranci wai an koyar da mu ekonomi maneji har cikin alwalanmu har cikin alwala annabi ya koyar da mu ekonomi mu yi ekonomi zan al'amurra abincin da mutum biyu ke ci ya kamata ya ishi mutum uku abinda mutum uku ke ci ya kamata mutum hudu su ci shi abinda mutum biyu ke alwala da shi ya kamata uku su yi alwala da shi shi ne abinda ake son ake a karantar da mu a koya mana maneji ekonomi to shi yanzu muna da ekonomi a yanzu ba mu da ekonomi yanzu ƙoƙarin muke yi a cikin komi a huce iyaka a bukukuwan mu babu ekonomi yanzu ka zo ka ga biki aihuwar harko ko armen harko ce wallahi sai mun baza capacity za ka ga an dahe buhun shinkaha biyat ga makwabcinsu can ya yi wata uku bai da buhun shinkaha amma an dahe buhu biyar rana guda an yanke maraƙi guda na jika 200-300 rana guda ga makwabcinsu can ya yi wata shidda bai ci nama wani tun ya rabin shi da nama yanzu wani rabin shi da ya kada tsumken nama cikin bakin shi lahiyayyen nama ne tullayya arama ko baka ba to amma biki guda zaka ga an yanke maraki ƙato saboda har yanzu al'umman mu hankalin su bai dawo ba wurin iya manejin al'amurra lokacin da za a yanke wannan marakin jika 300 a ba miji wayannan kudin ango a bahin su in Allah ya so ya an ba shi waɗannan kuɗaɗen zai yi manejin rayuwa lokaci mai tsawo zai rabin shekara yana maneji buhu bai in nan da za a yi a dahe guda a ba shi hudu in Allah ya so zai yi manejin rayuwa amma wasu ko ba haka nan ne ba Allah ya dacar da mu to shi ne annabi ya karantar da mu mu iya ikonomi mu iya maneji wa anhu ko ya ƙare muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi kenan wannan yana nuna muna al-israf laysa min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam almabazzaranci ba daga cikin shiryarwar annabi almabazzaranci Allah baya son mai almabazzaranci mutum ya sai mota goma kuma da guda zai shiga irin yadda wasu mu suke a yanzu ya gina gida da ɗaki hamsin kuma ɗa guda zai shiga almabazzaranci Allah baya son masu almabazzaranci ana son mutum ya dinga bai na dalika ƙawama bai yi israfi ba bai yi takatiri ba bai mace hannu ba bai zuba hannun gabaɗe ba wa kana bai na dalika ƙawama a yi tsaka-tsaki to haka ake son musulmi ya zama a cikin lamuran shi ya dinga al'amura tsaka-tsaki ba yadda muke mu'amalar mu a yau yau da ka kalli al'amarinmu za ka fahimci al'amari na farko babu fiqhul aulawiyat babu sanin mi ya cancanta in fara yi sannan wani wai kaza ya kamata in yi sannan mi wani ana ana kikikaka da shi ya biya kuɗin makarantar ɗiyan shi na boko ko na makarantar islamiyya amma yana can yana kokarin ƙara aure ya kasa biyan kuɗin karatun ɗan shi na makaranta amma ya iya ƙara aure to wannan yana fi ƙin aulawiya ce yake a ce a an ce in mutum duniya ta yi mai ɗar minti ya ƙara aure wacce in ya ga tsananin rayuwa talauci ya yi yawa ya ƙara aure wallahi ƙarya ce annabi bai ce haka nan ba annabi bai ce iya kakka wanga hadisi ka samu shi cikin al-mawdu'at hadisi ne na ƙarya kuma ƙarya ce mai ƙaho annabi mai tausayi ne ga al'umma ya zai annabi zai ce ma wai in talauci ma ka ƙara aure to da me za ka ƙara auren Allah ya dacar da mu wannan shine abin da hadisi yake karantar da mu mu yi kokari mu iya iktisadi a cikin lamurra shine al-Imam al-Uthaymeen yace wannan hadisi yana karantar da mu fadilatul iqtisad fil ma'i wa fi ghairihi a cikin ruwa da ma wani ruwan ana son economy iqtisad wannan iqtisadi shine muna karamci al'amarin mu yau a mutunan da za a koro dan shi akan jikka ta kuɗin makaranta ko a koro ɗiyan shi akan jikka 20 ta kuɗin lakwal sai ta yi suna ma na jika hamsin tunalonga ya san biya ke ce ma ikonomi a ni ina son iyana su ji da ransu su ci da ransu su baza capacity a ci na capacity ana koro ɗiyanka da makaranta eh babu shi ko kuma ya sai mutuwa ɗiyan shi shadda gizina ya ce ina son su yi rantiri radda za a rantiri schooler radda za a koma lakwal diyata a yi mata kalmisa ta jikka biyar a yi mata lalle na jikka biyar a so mata sabin tuwahi na jikka ishirin da biyar duka a kashe kudin da zai kashewa na rantire radda za a koma lakwal a kashe jikka ishirin ko jikka talatin ko jikka arba'in ɗiyan shi gaba ɗaya a kashe musu waɗannan kuɗaɗen ya kashe mai yana da yaro biyar ya kashe musu jikka ɗari na rantire amma a biyo shi kuɗin lakwal to da Allah ya san ya san ciwon kanshi a wannan jika ɗari haɗa su gaba ɗaya ka zuba kuɗin lakwal ka ce musu ku sa tsohin tuwayen ku te lakwal ai ba a ce muku ga waɗanda ba su sa sabin tuwayi biran rantare ko ana ce haka nan ba a ce haka nan to duka wannan yana daga cikin rashin fiƙihun al'ummanmu ya kasa iya makan shi lalurar jikka biyar amma matar shi mata lura jikka goma don rashin fiƙihu ne ya kasa sai ma ɗan shi keke ya sai ma buduro shi mutu ko ba taɓa gani haka nan ba ya kasa sai ma ɗan shi keken lakwal keken makaranta amma ya sai ma buduro shi mutu hausu ko ya sai mata iphone ta jikka 200 wanda duka lalacewa ce ta al'ummanmu da rashin fiƙo al'aulawiyat da rashin sanin ciwon kai da ina ya kamata in sa dukiyata dukiyar da kuma aro ne Allah ya baka wani dan lokaci za ta kare ko ka tahi ka barta ko ta tahi ta barka ɗayan biyu za a yi guda ya kamata ka gano ita duniyar tan kamun lidde ce da za ta tsaya ga waninka da bata zo gare ka ba wannan shine abinda wasu ma sun gaza gano har masu mahukumanta yana bisa kujerar mulki yana ta kafafa yana kuri yana izza yana cewa ayi kaza ya juya nan ayi kaza shi jin yake kujerar tan dawwama za ta yi da ta dawwama da bata to gare ka ba kudin nan da za su tsaya gare ga wani wala da ba su zo gare ka amma da yake ita duniya duwalun ce man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu ba shine mawaki yace hiyal umuru kama shahatta duwal man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu al'amurra juyi-juyi ne duniya ma juyi-juyi ce wanda duniya ta faranta mai yau gobe sai ta bakanta mishi da tana tsayawa da bata zo gare ka ba wani malami yake ce ma wani abokin aikin shi da aka nada mataimakin shugaban jami'a kowa ya zo yana mai barka yana mai barka shi malamin sai bai zo ba sai da kura ta laha sai kira shi malamin shi ne sai yake mai nasiha yake cewa to nasihar da zan yi ma wannan kujera da kake samanta ka sani duwalunci juyi juyi ce da tana wanzuwa ga waninka da bata zo gare ka ba yace ni shi ɗaya ne da ciwo da zan yi ba ka yi ƙoƙari ka sabke haƙƙinta ka ba mai haƙƙi haƙƙin shi ka ba mai amana amana shi da ta tsaya ga wani da bata ka gare ka ba amma sai ka ga wani ya riƙe abu ƙanƙam shi daga shi sai shi ya ƙi ƙoƙarin ya buɗe hanyar kowa ya shigo ya aza kullum al'amarin nan guda ne ba guda ba ne abinda ya yau ba shi ya gobe ba ta yi kawai a waye gari shi kenan komi ya ɓace ah to ba haka Allah ya zubo shi ba to haka kuma rana guda ya amshi abin shi wannan shine abinda hadisi yake karantar da mu Allah ya datar da mu وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين هذا حديث عمر بن الخطاب الله يقرا ما سيردا فيكم عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين kowa ya san waye Umar mai karanta tarihi yana jin waye Umar khalifatu rasulillah khalifa na biyu bayan rasuwar Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu baban hafsa ita kuma hafsa ɗiye matar annabi kenan surukin annabi abokin annabi kuma ya ce annabi ya ce ma minkum min ahadin ba wani ɗaya daga cikinku ya tawadda'u da zai yi alwala fa yasbighul wudu'a fa yusbighul wudu'a ya cika alwala shi in ya cika alwala yayi ta lahiyayya alwala thumma yaqulu sai ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu na shaida ba abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai ke bada abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya inda yace haka to sai an bude mai kohohin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a shiga duk wanda yake so wannan hadisi yana karantar da mu tsantsagar tauhidi kadai ta Allah ka ƙara alwala ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tauhidi kenan za a bude makohohin aljanna sai da kake so ka shiga wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi imam tirmidhi ya ƙara yace yace allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah ka sanya daga cikin masu yawan tuba wa ja'alni min al-mutatahhirin Allah ka sanya daga cikin masu tsalki wannan hadisi ya karantar da mu falala alwala da abun da yake koma ma wanda ya alwala na lada mai yawa kuma da falala addu'a bayan alwala wannan addu'ar dalili ne na samun sa'ada ta abada kuma malamai sun ce mustahabbi ne da ijma'insu an so bayan wankan janaba in ka fito ka yi wannan alwala an so idan ka yi taimama ma ka yi da haka wasu malamai suka ce don tsalki na wankan janaba maharatun ce ko to ita ma an tsalka an sunnanta mata yin addu'a shi ma taimama bahara ce ita ma to ita ma an so an sunnanta mata addu'a wannan hadisi ya tabbatar muna akwai alba'su wal jaza imam al-bassam yace wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama sannan akwai sakamako gobe lahira domin ba haka bane da an mutu shikenan a akwai tashin alkiyama wani malami yake ba da kissa wani bature bature ne wanda bai musulunta ba sai ya ga wani yana ta cin haram ya yi maɗiyar wanga ciki ya yi maƙaunan wanga ciki ya yi kaza ya yi kaza sai ci kai mai in an ka ci babu tashin alƙiyama akwai matsala shi yanzu shi kenan duk ya sha musulla kuna gane jama'a kama a ce babu tashi alkiyama to kenan duk abin da ya yi shi zero babu zunubi babu lada a dole ya kamata akwai tashi alkiyama alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya hali ya ya ya yi rayuwa da mutuwa dan ya jarabce ku wa zai kyautata aiki daga cikin ku wa zai kyautata aiki shine hikimar rayuwar da mutuwa kasancewa in an rayu an rayu ne don abota wa Allah in an mutu to can ne za a girbi abin da aka aikata to wani yana kyautata manoman shi ya lalata magirban shi bi ma'ana wurin da noma ne ake yi sai ya tsaya ya gyara gona ya sa taki ya sa a yi noma a cire haki amma babu ruwan shirar da za a girbi komi za a girba oho to shi ne abin da ke faruwa da mutanenmu a yau ya kyautata duniyar shi amma ya gyara lahirar shi ya gina gida na alhorma ya sai mota ta alhorma ya auri mata wadda gata na duk wanda ya gane ta sun kowa ke wanda ya rasa amma ya zo lahira ya sha kai shi kaga wannan ya aikin banza ya aikin banza in akwai wanda ya cancanta ya yi ƙoƙari ya samu aljanna da kuɗin shi wallahi mai kuɗi ne kariba ku ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce zahaba ahlud dufuri bil ujuri suka ce ma annabi masu kuɗi sun tahi da lada masu kuɗi sun tahi da lada suna sallah yadda muke sallah su yi azumi yadda muke yin azumi su yi biyayya yadda muke duk abin da muke yi suna yi sai dai su suna sadaka da dukiya mai yawa shi da dukiya ne yake sadaka kaga ya huce ka kai talaka hisa da yawa wani talaka yana ce yana ganin cewa kai lahira wani zai sha kashi sai an zo lahira a zo shi na zai shan kashi ya yi ka sallah mai kyau ya yi ka azumi mai kyau ibada mai kyau kuma in ya tahi sadaka yake yi da dukiya mai ɗimbin yawa kana can kana ganin kai kai na sofwata sofwa a zo lahira aje ina ba can ne ba to shi ne sahabban annabi suka ce masu kuɗi sun tafi da lada su yi sadaka kuma su yi azumi mu ba mu da abin da za mu yi sadaka sai annabi ya ba su zikiri da ya ba su zikiri sai masu kudin suka jiya su ma suka ci gaba da zikirin suka suka sake gaya ma annabi ya ce fadlullahi yutihi man yasha ai arziki falala ce ta Allah da yake bada ta ga wanda ya so to shin kai wattan falla da Allah ya baka mi kai da ita kai kokarin amfanuwa da wannan falalar da Allah ya baka ko kuma kai kokarin lalata wannan falalar wani shi da ya samu kuɗi to abu na farko 'yan matan unguwarsu sun shiga uku zinace-zinace za su yi yawa wala wani shi Allah ya ga abin da gani ya bari maciyaci don da an ba shi kudi akwai matsala ‘yan harharun mata da ‘yan sirarai sun shiga uku to sai Allah ya barhe da talaucin shi wani shi ma kudin da aka ba shi alloba shi ga al'umma wala wani ƙara a bar shi maciyacin shi don da kudin zai zuba kafasitin ya ga yadda zai yi duk in kudin za su ƙare sai ya zina da yarinya to yasa wani shi karama ya zauna maciyacin shi talak don kudin fitina ce gare bai yi ma addini ba bai yi ma kanshi ba ya mutu ya koma ga Allah bai gina masallaci ko guda ba amma 'yan matan da ya saya ma moto houses ba a lisa wasu iphone ba a lisa wasu ya anne in ka ce ka lisawa ga sunan barjat ya sai ma waga moto ya sai ma waga ya gina ma waga gida yayi kaza amma da zaka ce gwani malami guda da ka sai ma moto fi sabila bai izanu shi masallaci guda da ya gina bai iya makaranta guda da ya gina bai iya to ina amfani wannan dukiya sai ya zo lahira kuma ya sha kai shi Allah ya dace da mu to kaga wannan yana tabbatar muna tashin alkiyama akwai shi malami na ke cewa in babu tashi alƙiyama ai mu da runwa ta faɗo muna wani ya anniya zina ya anniya shan giya ya anniya tambada a zo lahira kuma a ce da kai da shi duk dai Allah Allah ba azzalimi bane gaba inni haramtu zulma ala nafsi fala tadhalamu Allah ya ce na haramta zalunci a karan kaina kuma kakku zalunci ku babul mashi ala al khuffaini babin da zai karantar da mu shaha akan khuffi guda biyu mun yi bayani akan al khuffaini a karatukan da suka gabata haka ba sai mun tsaya bayanin akan al-khuffaini ba zamu kai kai tsaye an al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu qala an karbo daga mughira dan shuba Allah ya kara masa yarda yace kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya alwala fa ahwaitu li anzi'a khuffai sai na sunkuyo shine ahwaitu na sunkuyo dan in cire khuffin annabi fa qala da'ahuma annabi ce basu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na sa su suna da tsalki fa masaha alaihima sai annabi ya sha akan khuffin sa wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi walil arba'ati hadisin bukhari da muslim to wannan hadisin al'arba'a sun fitar da shi illan nasa'i banda nasa'i annan nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffi wa asfala annabi yayi shawa saman khuffi da kasan shi amma isnadi ne da'ifi wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qala law kana ad-din bir ra'yi ali da abi talib yace da addini ra'ayi ne law kana ad-din bir ra'yi da addini da ra'ayi ake yin shi لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه دا شاه خفي سما يافي تنتنتا في رقصنش لكان المسح أسفل الخف أفوا دا شاه قص خفي يافي تنتنتا أكي أكن سما هكذا نتيجه يوا وقد رأيت رسول الله يمسه على ظاهر خفيه نجا النبي أنا شاه سما خفي شكله ينون أنا كرمتا منا الدين برأي بني da ra'ayi ne da kowa sai abin da yake so ba ina gani bane addinin musulunci a kafin kai ginin ina gani ka kai kai kana ganin wani malamin mu ke cewa mana anta hatta tara waye kai da zaka gani a cikin addini wai kai ka kai irin imamu malik wani haka yake ji wai shi ya kai ya kai imamu malik irin inda ya zauna ya ce kaga wanga ra'ayi ra'ayi ra'ayi imamu shafi'i kuskure kai ba mu tare da maliku mu aji eh kai da baka kai kafan maliku ba zaka zo kana kuskurantar da maliku wani washi da akwai imamu malik a raye a yanzu da bai huce mai wankin dushi in maliku ba a ilimi ba amma washi ne zai zo yana cewa maliku yayi kuskure shafi'u yayi kuskure ya zauna bisa kujera ya juya nan ya kalli wal la jama'a akwai renin akwai renin wayo akwai rashin kimanta ilimi a zamanin mu wanda bai karanta littahi mai suna littahi ɗaya biyar ba ɗa goma wai a yanzu shi ne zai zo yana ganin cewa malam wane ƙarya yake malam wane gaskiya yake to kafin ka iya cewa malam wane gaskiya yake ƙarya yake kai waye kai da za ka iya gano gaskiya yake ƙarya yake ko kuma kafin ka iya gano malami wai wanga mai gaskiya ne a ilimance to shin ya cancanci ya zauna kujerar ilimi kafin ka iya gasganta maganar shi wanda wani kawai idan aka auna shi a ma'aunin ilimi ba kuma malami bane in duka yan social media ga da ake gwaduwa waye ga muku malamai ne wanga masu zauna su sa katon rawani da manyan riga waye ga malamai ne wallahi jahilai ne wasu yanzu mai zaunawa yayi awa guda yana kare dusiri wai busiri malami ne to shi malami ne yayi awa guda yana kare an ce ma busiri jahili amma bai iya yi awa guda ba kare an ce sahabin annabi umar ɗan khattab ba mutumin ƙwarai ba ne bai iya wannan ba bai iya yi awa guda ba kariyar anas ɗan malik amma ya iya awa guda kare wani mawaki kasa akwai matsala jama'a to wannan zaka ce ma malami Allah ya dacar da mu to addini ba ra'ayi bane qala Allahu qala rasuluhu shine addini Allah ya ce annabi ya ce in ba ka iya karanta Allah ya ce annabi ya ce to ishuru gum da bakinka yanzu ka diba kaga yan kalakatan mu na yanzu wani ho jahili ne dadi min al-lidi qur'anin ga wanda yake tuwa shi na yi imani da qur'ani zalla da zaka dauko mai qur'anin ka ce karanta min suratul baqara wallahi bai ma ai karanta ta hizb 60 bai iya hizb 10 ba cikin qur'ani 60 ne ko ce yarance da hizb tasa'ina ce ba hau tasa'ina ba kuma shi ne zai toya ce bai yi imani da ƙur'anin ba bai imani da hadisi ba ce mu ƙur'ani zalla to da komai ƙur'ani zallan karanta bai iya shi ba hissa ne ke cewa wallah malamansu sun ci amanarsu su ba su samu ƙur'anin ba ba samu hadisin ba ya taɓi ya yi bi babu la shi wajadar ƙur'ana wala wajadar hadisa laidatar da mu wani za ka ga haka yake ta huwa an sha komai wasu ayoyi aya biyu ko da uku bakinsu amma da an ƙara gaba za ka ji ɗib kama yi kufir bakin nan zai tsaya amma kuma mu hadisi ba mu yarda da shi ba to ƙur'anin da ka yarda da shi ɗoko shi karanta shi kai da sallaka ba ta wuce inna ɗina da ƙulwar lahu ba sai ya koma ga Allah wani wallahi sallashi ba ta wuce inna ɗina da ƙulwar lahu ba الله لا تدم وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا أمرت مؤمنا cikin balaguro Allah nan zai khifafana kada mu cire khuffin mu thalathata ayamin kwana uku wala yali hunna da darran su illa min janabatin sai idan mutum yayi janaba walakin min gha'itin sai dai bawali bayan gari wa bawlin da bawali wa naumin da bacci أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه وانا حديث سيمو تاشي أكيشي أبنا مكفر أيدي دي الله بام لادا إن مكفر كسكول الله كان كري أجكين زكاة زمو وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته